الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan sanata muhammad dan juma goji a wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na akhda'ul musallin ma'ana kusakuran masallata na babban malami alhafiz muhammad siddiq al-munshawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin laraba daren alkamis wanda hakan ya yi daidai da goma sha uku kenan a goma sha biyu kai ga watan biyun musulunci watan safar yau hijira na da shekara 1447 hakan ya yi daidai da shida ne ko biyar shida ko shida ga watan takwas na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a muna cikin salatul masafir sallar matafi ko wanda tafi shahara da sunan kasaru ma'ana rage wa'ansu raka'o'i na wa'ansu sallolin sanadiyar yanayin da mutum ya samu na tafiya domin ita tafiya tana ɗaya daga cikin larurai na rayuwa kuma suna cewa ita tafiya ƙi'atun min al'azab akwai wani yanki na ukuba ko azaba a cikinta kuma kullum musulunci iya kira ne kan taisir sauƙaƙawa ba matsawa ba kullum musulunci iya kiran 'ya'yansa zuwa ga kyauta sauƙaƙawa yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj a kullum babu kunci cikin addini kullum iya sauƙaƙawa ƴaƴansa ne mun kammala magana game da masafatul qasr wani adadin tsawon tafiya ne ya halatta musu insha Allah shine man ya ƙasuru wa ya jima'a ƙabla kuruji himin albalad a nan ba ta uku a cikin shi wannan magana ta salatul musafir ɗin kuma karatun yana shafi littafi na 159 kattu man ya ƙasuru wa ya jima'a ƙabla kuruji himin albaladi wannan kuma shi ne darasinmu na 64 a littafin insha Allah mala yake cewa يقطع كثير من الناس عندما يبتدئ القصر قبل خروجه من بلده da yawa daga cikin masallata ko musulmai ana tsantar kai cikin kuskure da yawa daga cikin mutane yayin da wani zai fara kasaru ma kafin ma ya fita daga garinsu zai yi tafiya tsabaragen gaggawa ko ya fara kasar tun a gida ko a garinsu ko a tashan mota ta garinsu wannan kuskure ne ba daidai ba ne ana gane ko wasawab malici abinda yake daidai da zama dace an yabtadi alƙasuru iza jawazu biyutu baldihi ya fara ƙasaru idan ya bar gonakin mutanen garinsu daga yaje ariyan da zai fice daga iyakan gonakin garinsu to daga nan ya halatta ya fara ƙasar kuma ana fahimta bi an ya kharuji min balad min albalad kullihi ya fita da garinsa da gonakin garinsa da iya iya area garin ya fita daga duk abin da yake mallake na garin idan ya fita ya koma area wani gari to shikenan daga nan shari'a ta bashi dama ya fara kasar wala ya qasuru fi baitihi aw wasu aw wasu albalad matafi ba zai yi tafiya ba zai kasaro a gidansa ba misali na yi niyyar zan yi tafiya a zahar ta kama ni sha biyu da rabi ina gida ce to tun da dama ina niyyar tafi bai kasar ko ne tafiya ta a'a bai halatta ba in dai kana gida to cika sallah za ka yi ana fahimtar wannan har sai ka haura gonakin garinku da filayen garinku da area area ta garinku ka shiga area garin wa'ansu to daga nan za ka fara kasar a shari'a sai malik ke cewa fa'an anas radiyallahu anhu qala daga anas dan malik Allah ta'ala ya kare da shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masir salas ay salasti amyal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fita tafiyar mil uku hine salasatu amyal tsawon mil uku wal milul wahid male ce mil daya ta inda za ka gane mil daya shi ne alf tis wa situmiya mitar a amtar a samu mita 6,609 mita 1,609 shi ne yake mil guda ɗaya ausalasutu farasik ko farsaki uku wannan kuma sai ka koma littafin masu fiƙihu su ne masu farsaki suna cewa sanyi ko zango na tafiya shi ma wannan sai kai daya biyu uku wal farsaku salasu amyal shi farsaki dai shine mil uku dai qasara sala ana sai ce manzo Allah in yayi tsawon irin wannan tafiya to shikenan daga nan zai fara kasau wa fil hadis fa'idatun ukra male ce a wannan hadisin akwai wata fa'ida daban kuma وهي أن القصر مبدوءة مبدوءه من بعد الخروج من البلدة inda ake fara kasar idan mutum ya fita ya bar eriyar garinsu eriyan gonakin mutanen garinsu daga nan shari'a ta bashi dama ya fara kasar wa huwa mazhabul jumhur min al ulama wannan kuma shine matafiya ta maluma masu yawa daga cikin malaman musulunci ba za ka fara kasar ba sai ka tsallake iya eriyan garinku da gonakin mutanen garinku da filaye-filaye na mutanen garinku ka shiga eriyan garin waɗansu da gonakin waɗansu to daga nan shari'a ta baka dama ka fara kaso ana gane ko kamar yadda ga hadisin Anas dan Malik yake cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya fita sai yayi mil uku daga garin Madina sannan zai fara yin kaso ma'ana ya bar dukkan wata area ta mallakin mutanen garin Madina ya tsallaka kuma garin waɗansu mutanen daga nan kuma sai fara kaso ana fahimta ƙalar nawawi imamun nawawi ya haya bin sharaf Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa wa amma ibtida al-qasr amma fara sallan qasaru fa yajuzu min hina yufariqu bunyanu baladihi daga inda ka bar iya eriyan gonakin mutanen garinku da filayen mutanen garinku to daga nan ya halatta ka fara yin qasaru inji imamun nawawi au qiyam qaumihi in kana min ahli qiyam ko irin gidajen nan na gona an gane ku sune kema shema ko kema kema shine da larabci shema kuma da da, Hausa Hausa haka kamar irin gidan gona din nan dai haka ko yan kauyuka kauyuka idan mutane irin al'ada su ne wa'ansu ba sa curewa su yi gari daya haka dan bai fi rabin kilomita ba dan gidaje can can rukunin gidaje can rukunin gidaje to akwai masu irin wannan tsari to idan irin wannan tsari ne idan kabar ariyar dukkan inda yake area ce ko mallaki ne na wannan gari idan har mutanen garin irin wancan tsarin suke yi to daga nan ya halatta ka bara kasar hadha jumla alqawlu fi ya in kana min ahli min ahli alkhiyam hadha jumla alqawlu fi malai ce wannan jumlar akwai magana a ciki wa tafsilihi mashhurun fi kutubil fiqh inda kana so ka more karatun ko gane irin wannan misalan nasa na kema da da da, mil da da mita yace ka koma zuwa littafan masu fiqh anan suka baje koli domin layin su ne wa haza mazhabna kuma irin wannan shine tsarin mu ijmalan mai littafi idan mutun ya bar iya area garin su ya fara kasar a shari'a shine matafiyar mu wa mazhabul ulama kafa kuma wannan shine mazhabar malamai gaba ɗaya na addini illa ruwaya da'ifa an malik sai dai an samu wata ruwaya mai rauni daga cikin ruwayoyin da aka samu daga wajen imam malik Allah ya ƙara masa rahama annahu la yaqsuru hatta yujawiza salasata amyal shi imam malik an ce wai baya fara kasaru har sai ya ketare mil uku ko da ya bar iya iriyar garin su da gonakin garin su bai farawa har sai in ya ga tafiyar ta kai tsawon wannan musafa din daga nan kuma sai ya fara wallahu a'lam malik ya cewa warajjaha ibn al-munzir malik ibn al-munzir ya ce annahu yaqsuru idza faraqa al-buyut shi iya fara kasaru ne idan ya bar iya eriyan gonakin garinsu waktalafu fi ma kabla zalik an samu sabani cikin abin da bai kai ka ketare gonakin mutanen garinku ba fa alaihi litimam to duk wanda bai ketare gonakin mutanen garinsu ba hukuncin sa sallah shine zai cika sallah sa ba zai kasaru ba ala asli ma kana alaihi hatta yathbuta anna lahu al-qasr wannan shine asali indai baka bar eriyar garinku ba sallah cikawa za ka yi an fahimta ƙasaru tana tabbata a gari ka in ka haura iya eriyan gonakin mutanen garu wala a'lam annahu sallallahu alaihi wasallam qasara fi safar min asfahi min asfarihi mali ce ba taba sani ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ƙasaru daga cikin tafiyoyinsa illa ba'da khurujihi min al-madina sai dai in ya bar madina da eriyar garin madina ba a taɓa samun wata ruwaya ba in jimala ko wani ilimi da yake nuna manzan Allah iya fara ƙasar a gida kafin ya fita ana ganewa duk ruwayar ƙasar da ake rawaitowa daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama iya fara ƙasar ne a lokacin da ya bari eriyar gonakin mutanen madina ya shiga eriyar garin waɗansu mutana daga na kuma sai ya fara ƙasar har sai ya dawo a dawowa ma haka ne sai ka dawo dab da inda za ka shiga eriyan garinku to daga nan ƙasar ta tsaya an fahimci wannan ita kuma ƙasaru shari'a ta baka dama daga zarar ka je wannan area da yake nuna ƙarshen gonakin mutanen garin tun daga nan har ka je garin da za ka ji har ka yi kwanakin da za ka yi a garin da ka je har ka kamo hanyar dawowa har sai ka zo wannan area da za ka faɗo gonakin mutanen garinku daga nan kasar kuma ta yake a gare ka ana fahimtar wannan ma'ana ina so na ce shi matafi an ba shi dama a hanyar da garin da ya je da hanyar dawowarsa duk an ba shi dama ya kaso ba wai sai a tafiyar kawai ba har garin da ka je ko da su suna jami'in su shari'a ba ta ɗora ma bin su jami'i ba sai kai ƙasarunka kai kuma an baka dama ka haɗe sallah ka haɗe azahar da la'asar ka haɗe magrib da ishe duk an baka wannan damar ko a hanyar tafiya ko a garin da kaje ko a hanyar dawowarka duk shari'a ta biya wa matafi wannan damar a musulunci ana fahimta wani abu kuma na biyu shine misali idan lokacin da zaka bar gida azhar ta yi fitarka daga gida azhar ta yi amma baka yi ba kaje tunda ka shirya ko ana jiranka ko ga mota ba za su jira ka ba sai ka tafi idan kuka tafi wannan azahar ɗin da baka yi ba bayan ta same ka a gida to idan ka tashi yin ta cikawa za ka yi an bayyance nan ko da a hanyar ko da a garin da kuka je cikawa za ka yi idan kuma azahar ko la'asar ta same ka a hanya yanayin tafiya baka samu damar tsayuwa ka yi sallan ba har sai da ka zo gida kuma ka zo gida bayan rana ta fada to idan ka tahe yin azahar da la'asar kasar za ka kuna fahimtar wannan wannan ya danganta da a ina kasarun ta same ka a wani lokaci ta same ka shari'a abin da take dubawa kenan a ina sallah ta same ka kuma a wani lokaci ta same ka na ce muku idan rana ta fada dan domin shi sallan azahar da la'asar lokacin ta iya fita gaba daya idan rana ta fada ne amma baka yi azahar ba ba ka yi la'asar ba misali kana tafiya ka zo gida rana ba ta faɗi ba to ka zo gida a lokacin sallar la'asar da azahar na larura idan ka tashi kuma cikawa za ka yi kai hurhudu tun da lokacin bai gama fita ba ka zo gida an fahimci wannan amma idan ka zo bayan rana ta faɗa to lokacin larura ta la'asar da azahar ta fita abinda za ka yi ƙaza'i za ka yi an fahimta ramuwa kuma iya irin bashin da ka ci haka za ka rama ka ci bashi raka biyu a tafiya to ka zo iya wannan bashin za ka rama tunda lokacin da zaka gabatar da sallar ya fita a wannan dai biyan bashin zaka yi ta wannan kuma a ya har mata masu al'ada ta wata wata musamman magidanta ku kula da wannan mata da yawa suna barin sallar su ba sai yanzu misali iyalinka tana nan sha biyu da rabi ko ɗaya saura sai jinin al'ada ya zo mata kaga sitin lokacin sallan azhar ya shiga bata samu damar yin sallan ba har wannan al'adan ta zo mata to idan ta yi tsarki sai ta rama wannan azhar amma fitar da ke ku sai ta rama wannan azhar idan kuma tana cikin al'ada ƙarfe shida ko ƙarfe shida da rabi ko mu ɗau dab da kiran sana ko ƙarfe shida yau har shida da rabi ma idan al'adar ta yi ɗauke shida da rabi ba isa ba kiran sallar magariba ba a yanzu dai to idan ta yi wanka sai ta rama sallan azahar da al'asar na wani yin don domin ta samu tsarki kafin lokacin ya gama fita gaba ɗaya ana fahimtar wannan wannan yana da kyau kowane magidanci ya samu iyalinsa masa wannan karatu don su an su matan suna ɗaukan yin sallah sai sun yi wanka ne daga lokacin da suka yi wanka sun ɗauka daga lokacin kuma sallah ta zama wajibi a ita shari'a abin da take kallo yohi ki samu tsarki akwai yanayin ma da za ki yi sallar ma baki wankan ba kin samu tsarki akwai larura ta jinya ba za ki iya wankan ba to a haka za ki yi sallar an fahimtar da ke ko sau daga wannan yana da kyau magidanta su dinga tunatar da iyalansu game da irin wannan don domin ita harka sallah ba a wasa da ita duk abu za ka iya sakaci amma ban da sallah inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta an bayyana wannan ko sai malik yake cewa qalar shiqidi muhammad amin shiqidi yake cewa a wastadalla jumhur ala annahu la yaqsuru illa iza kharaja min al balad yake cewa akwai dalilai da yawa daga manya-manyan suna nuna cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya kasar har sai ya fita daga garin Madina sai ya fita daga eriyar garin Madina daga nan sai ya fara kasar bi anna al-qasr mashrutun bid-darb fil ard domin ita kasar an shar'anta ta ne da tafiya a bayan kasa an gane ko wa iza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah sai an samu ad-darb sai an samu tafiya abinda ya kai a ce masa tafiya ba zuwa unguwa an bayyance wannan to she kasar tana makale da wannan sharadin wa man lam yakhruj min al-balad duk wanda bai fita daga garin su ba to lam yatrif fil ard to ba zai tafiya da za a ce masa yayi tafiya a bayan kasa ba ran da muka fara wannan babin nayi magana na ce akwai tafiya in ka ce na tafi unguwa a hausar mu dai ta nan to wuzin iya iya cikin garin ku kake baka haura garin ku amma ka ce na yi tafiya an fahimta akwai bambanci tsakanin fita unguwa da kuma tafiya a istilahin ma na hausa akwai wannan to saboda ka in tafiya hatta kai ka bar garin ku ka tafi wani gari to ita ce tafiya wanda ta shar'anta kai kasar kuma kai jam'u taqdim ko jam'u ta'khir amma in tafiya iya cikin gari ne na unguwa to wannan tafiyar ba ta cikin tsarin da aka ba dama ayi kasaru ko ayi jam'u taqdim ko jam'u ta'khir an bayyana da kyau ko kuma bayan kasar ma akwai wata dama da shari'a ta biya matafi shine zai iya haɗe sallarsa ta azhar da la'asar zai iya haɗe sallarsa ta magariba da isha'i in dai kana tafiya shari'a ta baka wannan dama bayan kai kasar raka'a biyu kuma an baka dama ka haɗe azhar da la'asar a lokaci daya ka haɗe magrib da isha a lokaci daya duk an baka wannan dama wallahu alam gaba ta gaba aqba'uhum fil libas kusakurai da wa'ansu da yawa daga cikin musulmai suke samu wajen sanya tufafi yayin sallah ana ganewa kun ga shari'a ba abin da ta bari kuma daga cikin shuruɗu sala akwai suturtul aura akwai suturci al'aura iya daga cikin wajibai a cikin sallah har in kana da ikon kai in kuma baka da iko to wani shari'a ba ta dora ma dole ba la yukallifu lahu nafsan illa wusaha amma matukar kana da iko kana da dama to suturce al'aura dole ne kafin kai sallah Allah ya karba sai malik ke cewa kuskuren da ake samu na farko a wannan gaba shine salatu makashuful aura mutum yayi sallah al'auransa a waje ko al'auransa a bayyane qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwa yake cewa ya bani adama ku zu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin suratul a'raf Allah ta'ala ke cewa ya ku ƴaƴan adam ya ku ƴaƴan adam ku zu zinatakum ku riki adanku da sutura ta mutunci inda kulli masjidin ai inda kulli salah a duk lokacin da za ku yi sallah duk lokacin da za ku yi sallah to wannan umarni ne daga Allah ku sa kaya na mutunci kaya masu daraja kayan da shari'a ta shar'anta muku ku sa idan za ku yi sallah kun bai mishi wannan da ke ku wannan kuma akwai kusakurai da yawa wanda jama'a mai yawa kanmu alƙalanci wani tufafin da zai zo yi sallah da su ko mai unguwar unguwarsu ba zai iya zuwa ya gaishe shi da wannan tufafin ba haka ne yawa malam ya ce musamman sallan asubai musamman sallan asuba wanda rigar bacinsa ke zuwa masallaci wanda kuma daidai ba ne ba daidai ba ne yanzu misali a kaddara a ce wani gwamna ko wani sanata ya baka lokaci ka je gunsa ko wani sarki don Allah ina tambayar ka za ka je daga kai sai rigar bacci tsakaninmu ga Allah ko za ka je daga kai sai rigar da za ka je gona da ita in ma'aikaci ne kai kamar mai nikan inji ko bakanike ko waye da irin wannan rigar ta aikin ka da ita za ka je gai da gwamna ko gai da sarki ko gai da wani sanata in ya kai ce to ina kuma ga Allah subhanahu wataala kuma wannan lokacin gai da Allah sanannu ne sai da Allah ya shar'anta lokacin ya baka time din yace daidai lokacin ka zaka zo zamu gana da kai amma shi Allah da yake dan ba a ganin sa ne yasa zaka ji da irin tibabi na gada wannan kuma gaskiyar magana wa an su da yawa suna barin sharadi daga cikin sharadin sallar su ba a ce sai kai abin da yafi karfin ka ba amma kai ma da kanka ka san shiga ta mutunci da kamala ka sani a urfin kowa ya san wannan ka je misali matasa ne mutum iya neman aure an ce ka je gidan surukanka ko gidan wanda kake neman yasa za ku gaiza da shi ko ba ka sa hula ranar sai ka koya kuma gaskiya ba ne ko ba ka sa hula wala ranar sai ka sa hula to amma kuma gaban Allah sai ka zo sama da sau hamsin ma hula a kanka ai kai baka saba ba wallahi kai kanka kai yake baka saba sa hula amma in gaban wane wane ne ko an ce kai takaddunka ko ka je za a baka admission ba za ka je da irin shiga daga gada ba wannan kowa ya san wannan sau daga in allah iya magana da gaske ke ba wasa a ci an fahimci wannan saboda ka idan za mu yi sallah mu shi mu yi sutura ta mutunci mu sa kayan da ko ina ne za ka tsinci kanka nan ba da mu ko ina ne ko gaban waye za ka je da wannan tufafin da ka yi sallah ba ka da damuwa amma gaskiyar magana wa'ansu kam suna samun takasir a wannan bangaren gaskiya suna takaituwa matukar takaituwa a zo masallaci ga mutum yadda ka san an kwato shi daga hannun yan kokowa amma iya da tufafi sama da 20 30 sana cin ajibgi a gida amma shi ba zai sa ya zo masallaci ba ya daurin aure sai gayyata sai taron siyasa sai wani old boys sai wani waye to anan zai caba ado ya tafi amma ya zo ya zo ya gaida malicinsa ba zai yi ba wannan tufafin ba zai sa ya gaida Allah ba amma zai sa ya je yi taron duniya wani taron ma saban Allah ne a cikinsa so daga wajibi ne mai kula da wannan ubangiji ya ce ku zuzu na takom inda kulli masjidi a duk lokacin da za ku yi sallah ku riƙi ado ku sa kaya na mutunci wal muradu bizina mala yace abin da ake nufi da ado anan shine as-sawbul ladzi yawari auratal insan inda kulli salah shine dan adam ya sa tufafi na mutunci da za su rufe al'aurarsa yayin da zai sallah wannan shine adon da Allah yake nufi ba a ce ka caba adon da yafi karfin ka ba ka sanya tufafi na mutunci wanda za su rullube ma al'auranka su suturta ka ka zamto mai kamala a idan mutane wa auratul rajul mala yace al'aurar da namiji da ake magana al'aura al'aura yace mina surra ila rukba daga cibiya ita ce asurra zuwa arrukuba shine gwiwa to duk inda ya bayyana daga tsakanin cibiyanka zuwa gwiwanka in ya bayyana da gangan kana da iko rufewa baka rufe ba to baka da sallah an mai mishan da kyau shine al'aura mughallaza kamar yadda malam ibnu usaimin ya faɗa akwai al'aura mukaffafa akwai mughallaza to al'aura mughallaza inda rajul al'aura mai kauri a gunɗa namiji daga gwiwoyinsa zuwa cibiyarsa duk inda ya bayyana a wannan tsakanin don sakacinka ko yayinka ko zamanincinka ko kai matashi ne ko kai gaye ne ko kai waye inda ka bayyana wannan ɓangaren a waje da gangan wallahi baka da sallah kun bai wannan domin sutoci al'aura wajibi ne a sallah kuma duk wanda ya bar wajibi to abin da ake so ya cimma bai cimma bai yi ba musamman matasa masu axe down din nan mutum ya sa wando kamar iya jin kashi an gane ko ya zazzabo kasa wai dole shi gaye ne da ka baki kirin a america ma an ce yan iska ne suke wannan an ce duk masu wannan zazzabo wanda yan liwaɗi ne haka labari yake tabbatarwa suna da wata ƙungiya ta baɗala ƙungiya ta mujirmanci kai kuma kace kwaikwayon su za ka yi ka saba wa ubangijinka sannan su kuma ka kwaikwayo su ka kwaikwayo kafirai nan ma ka ƙara saba wa allah karo na biyu kenan saboda ka a kiyaye wallahi ko an so suna gaban kamalan sai dai ka rantsa ido zaka yi sallah mutum ya dinga jan wandansa iya ja kuma ya san abin da yasa ya saka wannan wannan kai da kanka ka san wannan da in ka sa ka san zaka yi shiga ta mutuncin da ko ina zaka yi sallah amma wani hatta wandan da yasa a cikin wallahi sai ya bayyana a gaban ka kuma iya tsaye wannan wuce irin fara ce wannan me kake so ka faɗa wa Allah ne Allah bai isa da kai ba ne idan yace kai ba za ka yi ba amma ka san inda zaka je inda zaka je ba wannan wandan ka san inda zaka je ba zaka je da wannan wandan ba amma gaban Allah sai ka zo da wannan wandan kuma anan ba daidai bane gaskiya ba daidai bane malik yake cewa al'aurat da namiji ita ce wannan daga cibinsa zuwa guyuwarsa duk inda ya bayyana a wannan tsakani da gangan kana da iko rufewa baka rufe ba to babu shakka baka da sallah imamu shafi'i yace wa auratu rajul ma duna surratihi ila rukubat ila rukubatihi laisa suratihi yace kai tun kafin ma cibiyan tun kafin aje ga cibiyan daga nan al'aurar da naji ta fara har zuwa guyuwar kuma ki imamu shafi ya ce wai ba daga cibin za a daule zafin ba tun kafin ka zo kan cibiye din sannan kuma sai ka je har ka rufe guyoyin duka duk suna cikin al'aurar da namiji wala rukubatahu min suratihi wai ba daga kan cibiyan zuwa kan guyon ba daga bayan cibiya zuwa bayan guyuwa shine al'aura inji imamu shafi wa hadha allazi jazama bihi shawkani fi as-sayl al-jirar akwai littafin sa as-sayl al-jirar shi ma imamu shawkani haka ya bayani waqtarahu albani fi tamamul minna tamamul minna al-littafin sa tamamul minna imamu nasiruddin albani shi ma haka ya haka ita wannan magana tarjihan lil adilla alqawliya wanda sun rajja magana tasu da dalilai wanda yake ga sunan a rubuce kuma dalilai na magana amma amma auratul mar'a amma al'aura agun ya mace musulma in za ta yi sallah qala shafi'i ko fa qala ash-shafi'i imam shafi'i yace wa alal mar'ati an tughti fi salati kulli shay'in ma da aka faiha ma'ada kafaiha wa wajehiha ita ya mace idan za ta yi sallah wajibi ne ta rufe dukkan jikinta gaba daya idan ka cire fiskarta da tafukan hannunta shine ba al'aura ba gun ya mace amma duk jikin ya mace al'aura ce ma'ada wajehiha wa kafaiha idan ka dauke fiskarta da tafukan hannunta an bayyance wannan wannan ko a ɗakinka a matsayinka namijinta za ta yi sallah haka za ta yi ko a ɗakin babanta ko a ɗakin ‘ya'yanta ko a ina ne in dai sallah za ta yi to shari'a haka ta ce ta yi ba wai sai a waje ba har a ɗaki in ‘ya mace za ta yi sallah irin wannan shigar shari'a ta ke ta yi ta lullube dukkan jikinta da sutura mai mutunci sannan ta yi sallah a haka shine ta bi umarnin Allah a yayin da yake umarni wajen sanya sura a sallah amma yanzu haka matan musu ke sallah haka ƴaƴan mu balaghi suke sallah haka kannan mu suke sallah ba haka suke yi ba kuma wannan ba uzuri bane ba ba duk abu za ka yi wasa ka yi sakaci ka zauna lafiya amma wallahi ban da sallah ban da sallah a ciki an fahimci wannan wa ma kalakatul jinna wal insa illa liya'budun awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah farkon binciken aikin ka bayan ka mutu ma aike ce sallah ne idan sallah ta yi daidai ana sa ran komai yayi daidai idan sallah ta ruguje ta baci komai ya baci ka kula da yanda iyalinka suke sallah ka ɗinka mata dogon riga da dufaya na sallah ka ce wance wannan na sallah ne fa duk lokacin da za ki sallah ki sanya waɗannan in ta safa ni'ima in ma ba ta safa kai ka sauke nauyinka doguwar riga mai kauri da lufaya mai kyau tun daga sama har ƙasa ta lullube har ƙafafunta idan za ta yi sallah haka shari'a ta ce inda zai bayyana ba ta yi laifi ba tafukan hannunta da iya shacin fiskarta nan wanda in ya bayyana ba ta yi laifi ba amma ta yi sallah hannu a waje ko kafafu a waje ko wuya a waje to sallah ba ta yi ba sallah ba ta yi ba irin wannan shigar kuma ita ake so ya mace musulma idan za ta fito waje ta yi yanda za ta yi sallah da irin wannan yanayin to haka shari'a ta ce in zaki bar gidanku ki fita waje dan larura to irin wannan shiga zaki an fahimta yasa qur'ani yake cewa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyatil ula wa qimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula ku zauna a gidajenku shine asali abun yamaci yasa na Fatima radiyallahu anha aka tambaye ta aka ce mata ma khairul lin nisa me alkhairi ga ya mace sai ta ce Allah tarar rijala wala yarawha alkhairi ga ya mace katta ga maza kada maza su ganta in kaga kan kin hadu da maza larura ce amma asali ki zauna a gida in kin ganki a waje larura ce larura kuma tuqaddaru bi qadariha kina kammala abin da yake dawo gida kuma larurar ma an ta kai ki wajen sai kin shiga da ya dace ba shigar da ki ga dama ba ya sa ma'aikin Allah ya hadisi sama da shekara 1400 yake cewa sun fani min ali min ahalin nari lam arhum akwai wa'ansu mutane kala biyu masu yanayi biyu yan wuta ne amma ni a yanzu ma ido na bai nuna musu ba daga ciki sai ce akwai kasiyatun ariyat akwai mata da za a gansu a zahiri sun sa tufafi amma a ma'ana tufafin ba tufafi ba ne duk abin da ake so a ɓoye to tufa bai ɓoye shi haka suke bayyana tsaricinsu to waɗannan manzan Allah ya ce ‘yan wuta ne in ba su tuwa ba tuni kuma Allah ta'ala ya tsine musu albarka il'anuhunna fa'innahunna mal'unat manzan Allah ce ku tsine musu albarka domin can ma Allah ya tsine musu albarka yasa an kaga wata mata tana shan wahala ba maki ta ga tsinewar Allah ne ba da sani wallahi su matallahi ki zauna ki dinga zawarci shekara goma sha biyar wallahi akwai yiwuwar Allah ya tsini miki albarka baki sani ba kin taba Allah kin tsoka ne Allah ya tsini miki albarka akan yayi ko ƴan matanci ko wani menene duk dai kina ganin kamar ba wani abu bane biki ake na kawata biki ake a gidanmu a a jami'a naje a a gun aiki na ne a a ba wanda ya isa matsa min zan shiga da daga dama idan kin yi wannan kin yi a rashin dace Allah ya tsine miki albarka shikenan ba ke ba gane daidai a duniya wala ba ki gane daidai ba so daga irin wannan da yawa mata ba su fahimci wannan ba yanzu ka duba idan ka je kasuwa matan da ka ce ku zauna a gida ku mutunta kanku ka je kasuwa ga kuma abin bakin cikin ma wallahi wa an su ba siyayyar komai suke zuwa kasuwar ba wa an su sata ma suke zuwa tsane da sata suke zuwa kasuwa wa an su neman yan iska suke zuwa kasuwa wa an su gasunan dai ke da aka ce ki zauna ki kare mutunci in an ganki a kasuwan sai da larura ta gaske shi ma kuma ki yi irin abin da aka ce ki ashe na gida wa gida shi ne Allah ke ce ai wala takhdana bil qawli ai fa yadma alladhi fi qalbihi marad ko da fitar ta kama ki bisa laruran to muryar ki ki sake ta yadda take ga kowane namiji in har larura ku yi magana da shi ta kama asibiti kika je a mota ce ka shiga ta haya a kasuwa kika je sayan wani abu a makaranta kika je wajen wani malami in da yake ya mace cewa musulunci to karki mai murya irin murya da zaki wa mijinki haramun ne amma yanzu matanmu ɗan nafi ma su kashe mai murya ku yi haƙuri ɗan nafi yawa keta mai sai da yalo mai sai da agwalima mai sai da kaza sai ta maraice masa murya irin muryar da ake so mijinta kawai za ta yi ba domin rashin sanin tsada da darajar kai ba daidai ba ne ya kamata mazaje ku koya iyalanku wannan ku koya 'ya'yanku mata kare mutunci da kima wannan dole ne a cikin musulunci ana fahimta malike cewa a amma auratul mar'a imamu shafi yace ita al'aura ya mace dukan jikinta sai fiskar ta kawai da tafukan hannunta wala tasihu salah illa iza satarata al'aura malike sallah bata inganta agun kowa ko da namijin ko ya mace matukar sai an sutuce alawa sai an rufe ina al'aura sannan sallah take inganta faizan kashafa minar rajuli fi salati shay idan har ɗa namiji ya bayyana wani tsiraici ko al'aurarsa iya cikin sallah mimma yubayyinu suratahu wa rukubatayhi abinda ke mimma mimma bayyana ko bayyana surati wa rukubatihi wanda yake tsakanin cibiyarsa da gwiwarsa ya bayyana wani abu a wannan tsakani wa min almar'a fi salatiha ko kuma ita ya mace a cikin sallarta ta bayyana wani abu min sha'ariha ko kamar gashin kanta ya fita qalla aw kasura kadan ko mai yawa wa min jasriha ko wani abu ya bayyana a gangan jikinta siwa wajhiha wa kaffaiha idan ka dauke fiskarta da kuma tafukan hannayenta wa mayil wa mayil al-kaf da abin da yake biyo tafin hannu din min wara'i mafsariha daga abin da ya shafi gabobinta wala ya aduhu wa ilman kuma tayi abin ita bata sani ba aulam ya ala aulam ya alama ko kuma da ita namijin da mace duk ba san wannan ya bayyana ba amma ya bayyana to wa ada salama'an sai sun sake sallah gaba daya kuna fahimta ko kai da namiji kai sallah ko ka sani ko baka sani ba in dai wani abu ya bayyana tsakanin cibiyarka zuwa gwiwarka to malaci ka sake sallar ita ma ya mace idan wani abu ya bayyana a jikinta ko gashin kanta ko gabatta ko wani kafarta can ko ina ne bayan ta yi sallama ta gane nan fa ba lullube shi ba to ita sake sallah ini aada as-sala dubbi hin sake sallah ma illa an yakuna takshafu birihi aw suqba sai dai iska ce ta daga kini gunda take sallah mai iska ne sai ta janye tufara amma ba da ganganta bari ba ko kuma a'a tana cikin sallah tiban tiban ta fadi ta dauko ta mayar to wannan ba matsala ba wannan ne kadai aka bada uzuri iska ta janye ko kuma a'a tufan ta fadi a kokarin dauko a sa har wani abu ya bayyana summa yu'adu makanahu la labisa fi zalika sannan wannan gundai da ya ja wannan matsalar to dole sai a lullube shi sannan za a yi sallah amma bi jannan ƙala bin taimiyya shekul islam ya ce an yi sallin rajul makashuhu alfahizain a ce mutum ya yi sallah ɗa namiji cinyoyinsa a waje su ne alfahiz ya yi sallah amma cinyoyinsa a waje sawa'on ƙila kuma aura aula sawa'on ko ƙila aka ce kuma aura aula ana cewa su ɗin al'aura ne ko ba al'aura ba ne to wala ya ɗufu oriyanan ma'ana iya so ya ce in dai kai sallah cinyoyinka a waje ko akwai masu mazhabar cewa ba al'aura ba ne da sallaka ba dai ba sallaka dole sai ka saki sannan hakan ya ce wala ya ɗufu oriyanan hakanan ba za ka yi ɗawafi a wannan yanayin ba in ya ce oriyanan duk abin da ya bayyana tsakanin cibiya da gwiwa to tsirai shi ne haramun ne kai sallah haka haramun ne kai dawafi haka kama annahu law salla wahdahu fi fi fi baitin kana alaihi taghdiyah taghdiyati zalika bi ittifaqil ulama yace ko da a daki zaka yi sallah kai kadai to dole ne wannan tsakanin sai ka rufe shi dole ne wannan in dai sallah zaka yi bi ittifaqil ulama da ittifaqin malamai gaba daya wa amma salatu rajul amma sallar da namiji badi al-fakhizain wanda ya yi sallar ga cinyoyinsa nan a waje ma'al ƙudura alal izar iya da ikon kuma ya sa malulluɓe ya lullube wannan go fahaza la ya juzu malice wannan baya halatta wa qad wa qad khutira wa qad iktalafa fi wujubi sitratil aura malamai sun samu karawa juna sari a yayin da suka wajibtar da al'amarin suturce al'aura idza kana rajulu khaliyan idan mutum iya gunda babu kowa sai shi walam yaktalif annahu fi salati la budda min libas amma dole ne in sallah zaka yi ko kai kadai din ne sai ka sa tufa ta mutunci wanda za ta lullube ma al'auranka ana gane wannan da ke ko karka ce aya daki nake ni kadai ne ai gida ne ba kowa ban yi sallah da yanda na ga dama ba a yadda ba ai fa in lam takum tarahu fa innahu yarak har ka in ba ka ganin Allah shi Allah iya gani ka ana fahimtar wannan kuskure na biyu a al'amarin sanya tufafi a yanayin sallah salatu makashufu al'atiqai mutum yayi sallah kafadunsa a waje an fahimci wannan so ne atiqain atiq ita ce kafada daya atiqai ne kuma guda biyu a ce mutum yayi sallah kafadunsa a waje to mai matsayin sallarsa mai shari'a ta ce game da wannan an abi huraira radiyallahu an daga sahabi abu huraira Allah ta'ala ya kare da dace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yusalliyanna ahadukum fi sawbi fi sawbil wahid kada dayan ku yayi sallah da tufa kwaya daya laysa ala atiqaihi minhu shay wanda bai dora wani ba kan kafadunsa ba kawai daga wando kawai ka sa wando ka yi sallah to mazala ce karka yi haka hakan bai halatta ba hakan ba mutunci ba ne ba tsari ba ne ana fahimtar wannan ko ka yi sallah daga kai sai singilar kawai a jikinka ka san yar bes ɗinka ka yi sallah haka hannuwanka har kafaɗinka duk a waje to shi ma wannan mazan allah ya hana ka ya ce karka yi ba daidai ba ne ba ana fahimtar wannan wal atiku abinda ake nufi da atik ma bainal mankibi ila asalil ulu daga nan zuwa asalin wuya daga nan wannan kafada zuwa wuya shine atik wannan tsakanin ba a so kai sallah ka bar nan din nan a waje ba a so hasiri inda larura jinya ce a'a wani kurji ne wani rauni ne to wannan kuma larura tana halatta da abin da akwai laifi a kai qala malik wa abu hanifa wa shafi'i imamu malik da imam abu hanifa da imamu shafi suka ce allah ya musu rahama wal jumhur da wa'ansu daga cikin gamayyar malamai hazan na hayo littanzihi ne la littaharif hanin bai kai a ce sallar ba ta yi ba ta yi amma an yi abin da ba a su an fahimtar nan hanin ba zai sa a ce sallar ba ta yi ba a fahimtar waɗannan malaman hanin akwai an na hayo tanzihi akwai an na hayo taharif hannun da aka ce hani ne na haramci to an kai bai yi ba amma hani kuma na tanzihi ya yi amma ka yi laifi idan daraja goma ake bayarwa watakila ka tsira da biyar ko shida kaga dai an yi asara ɗin dai saboda ka wannan shi ne bambanci tsakanin annahayu taharim da annahayu tanzihi sai malik ya cewa wannan malaman sun ce hanin na tanzihi ne ba na haramci gaba ɗaya bane ba falau sallafi saubin wahidin da a ce mutum zai sallah da tufafi kwaya ɗaya kawai sa'ir satir li auratihi wannan tufan ɗin ta lullube mai dukkanin al'auransa laisa ala atikaihi minhu shay bai sanya komai akan kafadunsa ba sai ce sahar salatuhu amma ma alkaraha sallarsa tayi amma an kyamace haka din sallan ba wanda zai ce ba tayi ba tayi amma akwai kyama sawa'un qaddara ala udira ala shay'in yaj'alahu ala atiqihi amla daidai ne iya da ikon sanya wani abu a saman kafaɗa ta sa ko kuma a ba shi da iko ya sa ɗin ko da iya da iko ya sa bai sa ba to sallar ta yi amma akwai karhanci akwai laifi wakala ahmad wa ba'adu salaf rahimahullah rahimahumullah imamu ahmad da wa'ansu daga cikin malamai magabata suka ce la tasihu salatuhu idza qudira ala wada'i shay'in ala atiqihi imamu ahmad da wa'ansu daga cikin magabata suka ce har inda iya da ikon sanya wani abu a saman kafaɗarsa bai sa ba to sallarsa bata inganta ba an fahimci wannan illa bi wad'ihi li zahiril hadis sai dai dole ya sanya wani abu a saman kafaɗarsa domin haka hadisin ya nuna wannan su ne yan zahiriya ke amma su can su imamu malik da imamu shafi da imamu abu hanifa sun ce yayi amma ya aikata makaruhi sai imamu ahmad kuma suka ce he in yayin sai dai inda larura ne amma in dai ba larura gangan ne gayu ne haka yayin zamani ne to sallar ba ta yi ba sai ya saki na uku as-salatu fi siyabir raqiqa ash-shafafa mutum yayi sallah da karamar tufa mai nuna surar sa fili an bayyana wannan kaga za mu dawo maganar malam da yake cewa da asuba mutane suna zuwa daga sosai rigammanci an bai mutuwan nan to wani shi ma laifi ne mai girma a cikin addinin musulunci sallah da matsatsiyar tufa ko tufa raƙiƙa mara nauyi wanda za ta iya nuna shacin jikinka wanda mai reflected ɗin jikinka ya fito a jikin tufa to wannan bai halatta kai sallah da ita ba malik ke cewa i'tad kathirun minal musallin al-yawm wa'ansu daga cikin masallata masu yawa a yau suna ganganta yin sallah fi saubin raƙiƙ su yi sallah a tufa mai rauni ma'ana tufa marar kauri allazi ya shifu amma ta hatau wanda wannan tufa tana bayyanar da abin da ke ƙarƙashin tufa ɗaya idan ka sa tufar duk wani abu surar da tufar ta rufe zai iya bayyana an fahimci wannan fatara ar-rajul minhum za a ga wani mutum daga cikinsu hina ma ya murru a mamak a lokacin da ya sanya irin wannan tufar ya wuce ta gabanka wa ka'annahu la yalbisu illa malabisihi ad-dakhiliya za a kamar ba abin da yasa sai an dawo yansa ya saka har yanzu ku irin wannan ya dukan ai ba su matsa da gare su za a ga mutum ya saka kai amma kana ganin an dawo yansa kana ganin gajeren wannan sa wannan ba daidai bane wannan ba mutunci bane ba mutunci bane an fahimci wannan to maliki ta irin sallah da wannan tufafin laifi ne tana ma kai Allah ya fishi ki karban sallah ne faqar yakunu fil malabis alba haka ne yawa maliki cewa za ka ganshi kamar ba abin da yasa illa malabis dakhiliya ko sai tufafi na ciki sune an dawai haka wa minhum man tastati an tara auratahu min shiddati shifafati ma yalbisu daga cikin su akwai wanda kake da iko ma kamar kamar za ka ga tsaraicin sa ma domin tsabaragen rashin nauyin tufafin sa ya sa tufafi marasa nauyi kamar ma kaga tsaraicin sa ma gaba daya amma kuma ga hitifa yasa wa haza la yaqtasiru ala al malabisil jadida wannan kuma bai takaitu a sababbin kaya ba wanda suke ba su da nauyi dinnan faƙad ya kunu fil malabisil baliya har ma tufafi tsofaffi alƙadima wanda suka daɗe almunqati'a lidaraja wanda daraja su ta zube annaka tasadi wa antara aura labisuha min kharqiha domin tsufan tufafin da yage wasu ma akwai yiwar kamar zaga al'auran wanda ya sa tufafi din ma ma'ana malam iya so akwai a cikin sabon tufafi akwai wannan a tsofi ma akwai wannan to wannan tufafi ba za ka yi sallar da su ba in dai kana son sallar ka ta inganta ta je inda ake so ta je ka kiyayi sallar da irin wannan tufafi war rajul wal mar'a fi zalika sawa male ce da ɗa namiji da ƴa mace a cikin wannan al'amarin duk daidai da daidai ne amma bal innal mar'a ashad amma al'amarin ƴa mace ya bi tsanani wa aqrabu ila fi'li zalika fala tusalli fil malabis raqiqa abin da yafi kusa ga haka shine ita ƴa mace kada ta yi sallah da irin wannan tufafi marasa nauyi ka kamisin nau'in wagairihi kamar rigar bacci da abin da ya kama da wani masu suwa sallar asuwa su kiyaye Allah ya ce ku zo zine ta kuma inda kulli masjid idan za ku zo masallaci ku suwa tufafi na mutunci kada ku sa tufafi na ganin dama an fahimci wannan imamu shafi'i ya ce wa in salla fi kamisin ya shifu anhu idan mutum ya yi sallah da tufar da take nuna shacin al'aurarsa lam tujri usala imamu shafi ya ce sallarsa ba ta yi ba ka yi sallah ana ganin shacin jikinka a ƙarƙashin tufafin da kasa domin rashin nauyinsu da rashin kaurin tufafin to sallarka ba ta yi ba in ji imamu shafi walmar a fi zalika a shaddu halan minar rajuli ita kuma ya mace a wannan ɓangaren an fi tsanantawa a gare ta akan ɗalibi iza sallat fi dar'in wa kimar yasifuha ad-dar wa ahabba ilayya an tusalli ko kuma Allah tusalli illa fi jilbab fawqa zalika imamu shafi yake cewa ita ya mace har in doguwan riganta da ɗan kwalinta da za ta lullube kanta da jikinta ba su da kauri to ta yi sallah a hakan ma laifi har sai ta ɗora wani mulullubi a kanta kamar ta sa doguwan riga ta ɗaura ɗan kwali sannan kuma ta sako lufaya ta rufe jikinta imamu shafi ya ce wannan shi ne fi dacewa ga yamma duk kaurin doguwan riga da ɗan kwali da za ki lullube kanki to mala ya ce abin da ya fi daidai bayan wannan ma sannan ki ƙara ɗora lufaya da zai lullube wannan riga wannan shi ne daidai shi ne abin da ya fi dacewa ana fahimtar wannan a sai mala yake cewa imam as-safari ne iza kana libas khafifan idan tufar ta kasance khafifiya ce mara nauyi yabdi li riqatihi wa adami sutratihi awra labisi domin rashin kaurin tufar da sirirantarta tana iya bayyana al'aura wanda ya sa tufan min zakarin aw unsa namiji ne ko mace falizalika mamnu muharram ala labisihi to wani an hana kuma haramun ne mutum ya sa irin wannan tufa yi sallah li adam sitrati al-awra domin bai lullube al'auransa ba al-ma'mur bi sitriha wanda shari'a kuma ta bashi doka ya lullube al'auransa a lokacin da zai sallah kuma suturci al'aura shar'an la khilaf shari'a ce ta ce ai ba wani kilafi a kansa duk wanda yake sallah da irin wannan tufafin to imamu shafi ya ce sallarsa ba ta yi ba dole sai ya koma ya sake dan domin doka ce a shari'a kai sallah kana masaturul aura in kai sallah al'aura a waje kuma shari'a ba ta ce laifi kai ba sai dai in larura ce da larura jinya ko wani rauni ko wata konuwa ko abin da ya kama da wannan amma lafiya lafiya ka guji sallah da irin wannan tufafi duk iliminka na sallah da iya ruku'inka da iya sujjadarka walla akwai yiwuwar Allah ba zai karba masallaka ba akwai yiwuwar Allah ba zai karba wannan sallar ba saboda idan shari'a tana magana da gaske take babu wasa a ciki mu suturce jikinmu mu sa tufafi na mutunci mu yi sallar mu ko mu sara mu roki Allah ya karbe ta in aiki kake aikin ka ya nuna dole da kananan kaya zaka yi aikin to inda zaka yi sallah ka nemi rigar ka mai kyau ka ajiye abu idan aiki kake na kanikanci ko wani aiki kake wanda ba zai yi ka sa doguwar riga ka yi ba ba hana ka yi aikinka da wani tufafi ba amma duk lokacin da za ka yi sallah kwaɓe wannan guntuwar rigar samu wata riga ta mutunci sa ka yi sallarka wannan ka girmama Allah kuma ka girmama sallah an fahimci wannan kuma a guji zuwa masallaci da abin da zai tayarwa da mutane hankali haramun ne hatta mala'ikun Allah da suke masallaci suna cutuwa akan irin abin da ka zo da shi wanda da adam yake ceto a kansa kamar wani ya ci albasa ko wani ya amfani da tafarnuwa ya zo masallaci wannan babu shakka iya ta da hankalin wasu mutane to wannan in ka yi wannan ka aikata haram kuma ka cutar kuma cutarwa haramun ci ko wani ya sa turare irin na aljanu aljanun nan sannan ya zo masallaci da shi mai ta da hankali kana shaƙar turaren za ka ji gaba ɗaya kanka ya juya to shi ma wannan ba daidai ba ne an fahimci wannan ko aikinka na wani abu ne wanda aikin dole sai an ji warin wannan aikin a jikin tufafinka ko mai mu'amala da bakin mai harkar kanikanci ko mai mu'amala da kaza da kaza da kaza dai na harkar rayuwar sana'arsa to dole ka san yadda za ka tsabtace jikin kafin ka zo cikin mutane ku yi sallah ko kuma a'a wani rauni gare ka rauni iya tashi haka babban rauni ne ko an sama magani ko ba a sa ba ya fara wari to shi ma wannan ka higo cikin mutane kai sallah haramun ne ka koma gefe kai sallarka ana fahimtar wanda ke ko duk wannan ya kamata jama'a su kiyaye da ma manzo Allah ya ce mala'iku suna cutuwa da irin abin da dan adam yake cutuwa kansa saboda ka duk abin da ka san in dai zai tada hankalin mutane a cikin masallaci to karbar shi in ba za ka iya kubuta daga shi ba to ka koma gefe kai sallanka shine fa alkhairi gare ka akan ka shigo cikin mutane ka cutar da su ana fahimtar wannan duk abin da ya shafi cutarwa a cikin sallah ga dan adam ko mutanen masallacin karbu da shi babu shakka abu ne mai hadarin gaske akwai yiwuwar ka ɗau dukkan zunubansu Allah ya ɗora ma domin za ka hana su nutsuwa a cikin sanda su wa kala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai ya kunu fi a fi akiri ummati manzon Allah yake cewa zai kasance a ƙarshen wannan al'umma tawa a ƙarshen wannan al'umma zai kasance inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko nisa'un kasiyatun ariyat za a samu an su mata a ƙarshen wannan al'umma kasiyatun ne kuma ariyatun ne sun sanya tufafi a ido amma kuma tufafin ba su yi aikin da ake so su yi ba gasa da tufafi amma kuma tsirara su ƙala ibn abdulbar malin ibn abdulbar yake cewa a radar nisa allawati yalbisu mina siyam waɗannan mata da aka siffanta su ana nufi da su ne cewa suna sanya tufafi yalbisu min siyabi ash-shay'ul khafif suna sanya tufafi irin masu rashin nauyin nan tufafi kananan tufafi suke sawa allazi yasiffu wanda yake siffanta su wala yasturu wala yasturu fihinna bai rufe tsaraicin su gaba daya kakasiyad kasiya bilisim an ce musu kasiya ta sa tifa da suna amma ariya fil haƙiƙa amma a haƙiƙa tsirara take ga ta da tufafi wani tufafi ma dubu ɗaruruwa amma kuma akun Allah a shari'a tsirara take tafiya domin shi aikin tufafi ya rufe ma tsirai shi shi ne dama dokar tufafi a shari'a abin da ya sa ake ce masa masu tura a domin suturce ma al'auranka ya bani adamu ku zo zinatukum inda kulli masjid so daga wannan shine sako musamman a ƙarshen wannan karatu a kula da tufafin sallah da mu da iyalanmu mu kula kar ka zo masallaci da abin da zai cutar da mutane kar ka zo masallaci da ƙananan tufafi wanda kana bayyana al'auranka ko ka sa matsatsan wando ko skin tight haka duk ya matse ka duk al'auranka gata nan a waje wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane shari'a ba daidai da wannan ba Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah kuma ya mana albarka mun zo ƙarshen darasin mu a yau insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da muka yi kuma muna fatan Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata na'am na'am gaba ta farko da ka fara karatu na'am mutum ne ya tafiya mutum ya yi tafiya a dawowa sai ya haɗa sallar azahar da la'asar haka ne? ta haka ba abinda zai kai masallaci ai me zai kai shi masallaci ya yi sallarsa kuma ta yi ba ya sake ba sosai kuwa ba abinda zai sake sallarsa ta yi ai a lokacin da ya sallar shari'a ce ta ba shi dama ya yi kuma ba a sallar farilla guda ɗaya su biyu ba a yi ta ka yi sallah a zahar da la'asar kun yi a farkon lokacin a zahar har ka zo gida la'asar ba ta yi ba kana zuwa gida ka fara kiyan sallar asar ba abinda za ka yi sallar ka ta yi insha Allah na to ban ji ba to akwai rashin kamala ya ce akwai rashin kamala bai halatta ba ko gajeren wando ne bai kamata kai ba ka sanya dogon wandonka da jambar ka ne mutunci kai sallah idan ka kammala ka cire kai kwanciyar ka wannan shine kaida gaskiya yawa wa alaikum salam masu mata na'am mm suna sa eh eh sun zo gida amma da za su koma za su yi kasaru za su yi sosai kuwa ko da garinsu ne nan din amma su a can ne mazauninsu jan inda suke idai su zo su koma kawai haka ne mutum zai yi kasarunsa sosai kuwa babin da zai hana yi kasarunsa manzan Allah ya zo maka daga madina ya yi kasaru kuma asali manzan Allah maka ne garinsa ya amma dai ki ya bar makan da zama ya koma madina ya zo maka wani abu ya kawo shi kasar ya koma madina an bai mida Allah wa'ala wa alaikum salam ya ina zuwa wanda ya sauke umara